بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi masu albarka ci gaba da karatun da muke a wani littafi mai albarka riyadu salihin min kalamin sayyidin mursalin nabina muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in yau muna sha biyu ga watan zulhijja hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na da dubu da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da talatin ga watan shida miladiya na da uku. sati da ya gabata muna cikin mun karanci babu nahyi anil bukhli wa shuh bayanin wannan babi malam yayi tafsirin shi al-allama Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah muka tsaya akan hadisin Jabir bin Abdullah shine fadan malam wanda ya wallaha littafi da cewa an Jabir رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على سفك دمائهم دماءهم واستحلوا محارمهم وانا حديث بيان شاغباتا hadisi ne wanda imamu muslim ya fitar da shi malam ya ce qala al muallif rahimahullah fi kitab riyad salihin malam wanda ya wallaha wannan littafi ya fadi a cikin littafin riyad salihin fi babin nahyi an al bukhl wa shur a cikin babi wanda ya zo na bayanin hani game da ruwa da tsananin ruwa ya gabata al bukhl shine hana abin da ya zamanto a farilla ne abinda yake wajibi a kan mutum ya hana shi wannan sai a ce mai bakhil shahi shi kuma ya hana kuma ya yi kwadayin abinda yake hannun mutane ƙala rawahu jabir imam jabir wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi rawaito na hadisi anna nabi sallallahu alaihi wasallama qala ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yawm al-qiyamah mala yace ittaqu zulma bi ma'ana ihzaruhu ku yi taka tsantsar da zalunci wattakhidhu wiqayatan min ku riki kangiya abinda zai kare ku daga wannan zalunci wabta'idu an ku yi nisa daga zalunci wa zulmu huwa al'udwanu 'ala al-ghayr menene zalunci shine ta'addanci kawa wani ta'addanci wa a'zama wa a'zamu zulmi wa shadduhu shirku billahi ta'ala mafi girman zalunci mafi tsananin zalunci shine shirka ga Allah madaukaki hada bauta Allah da wani Allah bayan Allah madaukaki shi ya halicci mutum ya arzuta shi ya bashi lahiya ya bashi dukiya kuma ya awaye gari mutum ya hada bauta Allah da wani Allah wannan ya kai ƙarshen zalunci Allah madaukaki na cewa inna shirka la zulmun azim wasiyar da luqman yake wa dan shi ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim ya kai dan dana kada kai shirka da Allah madaukaki kada ka hada bauta Allah da wani Allah lalle shirka zalunci ne mai girma nan sai Allah madaukaki kwatanta zalunci shirka abu ne mai girma idan kana neman babban zalunci babban zalunci to in ka zo kan shirka ka tsaya wa yashmalu zulmu zulmal ibad kuma zalunci ne ya kumshi zalunci na bayi wa huwa naw'an shi ma ya kasu kashi guda biyu zulmun bi tarkil wajibi lahum zalunci ta bangaren barin wajibin da yake kan mutum ya bada shi akan al'umma to wannan abin da yake wajibi akan shi in bai bada shi ba wanda yake da alaka da al'umma to wannan zalunci wa zulmun bil udwani alaihim kuma da musu zalunci a lokacin da mutum ya musu ta'addanci bi akhdhin wani abu ne nasu ya dauka ya rike au intihak hurmatihim ko kuma a'a ya keta musu mutunci ne ya wulakantar da su wannan ma zalunci fa misalul awwal ma la yace misalin farko ma zakarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi matlul ghaniy zulm misalin shi abinda manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata gare shi yace jan ram mawadaci zalunci ya'ani mumana'atul insani alladhi alayhi daynun alal wafa shine mutun ya hana bashin da yake kanshi ya kasa cika wannan alkawari wa huwa gani alhali iya da wadata ghaniyun qadirun alal wafa iya da ikon da zai biya wannan bashi zulmu idan bai biya wannan bashi ba to zalunci ne wa huwa man'u ma yajibu shine hana abin da yake wajibi akan mutum لأن الواجب على الإنسان أن يبادر بالوفاء إذا كان له قدرة abinda ke wajibi a kan mutum ya yi gaugawa ya cika wannan alkawali idan yake da iko wala ya hillu lahu an yi akhira bai halitta bai jinkirtar da wannan fa in akhara alwafa'a wa huwa qadirun alai kana zalima idan ya jinkirtar da cika wannan alwashi alkawali da biyan bashi ko na abin da ya kama da haka alhali iya da iko to ya zama to azzalimi wal iyadu billah Allah madaukake ya tsare mu akan haka qala wa zulmu zulumatun yawm al qiyamah zalimci duhwai ne ranar qiyama wa kullu sa'atin aw lahzatin tamdi ala al mumatil fa innahu la yazdadu illa biha illa ithman malaci dul awa ko dan lokaci wanda zai huce akan mai jarran mai dukiya ba abin da yake daɗa mai sai zunubi waliyadu billah wa rubbama ya'surullah yu'assirullah alaihi amra idan ɗabi'a shi haka ne mai yiwa Allah madaukaki ya kumtatar da al'amuran shi wala yastati'ul wafa sai a waye gari ba zai iya biya ba imma bukhlan ko ya kasance dalilin rowa wa imma ilmadan ko kuma ya kasance rasawa ce li'anna Allah ta'ala ya kulu domin Allah madaukaki na cewa waman yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra dukkan wanda yaji tsoron Allah madaukaki to Allah zai sanya wa al'amarin shi sauki ya zamanto ya saukaka dukkan al'amarin sun zo suna tare da sun zo da sauki wa mahumul aya mala yace mun hau wannan aya anna man la yattaqillaha cewa wanda baya jin tsoron Allah la yaj'al lahu min amrihi yusra Allah bai ya sanya wa al'amarin shi sauki walidhalika yajibu 'ala al-insani al-qadir an yubadira bil wafa dalilan haka zamanto wajibi ne ga mutum mai iko ya gaugawa ya cika alwashin shi ko alƙawlin shi idza talabahu sahibihi a lokacin da ma'abucin shi ne ma aw ajjalahu ko kuma ya jinkirtar da shi wantaha al-ajal ko kuma wannan ajali da ya sanya mashi kuma ya kare wa min zulmi aidan malan ya kawo misali hallon zalunci al-iqtita'u shay'in min al-ard mutun ya ci iyaka ta ƙasa qala nabi sallallahu alaihi wasallam manzala wanda sai da Allah da mun ce skar tabbata gare shi ce man iqtata'a shibran min al-ard zulman dukkan wanda ya yanki wani bangare na ƙasa da zalunci tuwiqahu yawmal qiyama za a labta mishi wannan abin da ya ya ci iyaka na ƙasa tun daga ƙasa ta sama har zuwa ƙasa ta bakwai za a rataya mishi a wuyan shi kamar yadda ake rataya wa mace take rataye sarka a wuyanta ila yawm yawmal qiyama ranar qiyama min sabai ardin daga ƙasa ƙasa tun ta ɗaya har zuwa ta bakwai wa min zulm na daga misali na zalunci hallau al'i'tida ala nas yi wa mutane ta'addanci fi aradihim a cikin mutuncinsu bil ghibati da yi da su awin namimati ko an namimanci aw ma ashbaha zalika ko kuma abin da ya kama da haka yanzu abin da muka dauke shi ba komi ba majalisin da ba a yi da mutum ba majalisi ba ne za ka ga ana ƙaurace mashi sai an ɗauko faifan wani a yi da shi a wulaƙantar da shi a faɗa abin da ake kuma da an gamu da shi a mai dariya a yi dariya kamar ba yi ba wannan shi ma ya kai mutuƙar zalunci bayan alghibata domin a giba zikiruka akhaka bima yakra shine ka ambaci dan uwanka da abin da yake kyama bayya so ka fadi fi ghaibatihi a lokacin da bayana sali in ka san abin da ka wuri akan shi in ya ji to ba zai shi dadi ba to wannan ko da haka nan ne kayi da shi fa in kana fi hadratihi fa huwa sabbun wa shatm in kuma iya nan to wannan zagi ne da baci kamar ka zage shi fa idza zalama an-nas bil ghiba fa'in bi'an ƙala idan ya zalunci mutane da yi da su misali ya ce fulanun tawil wani ai dogo ne tallaɓeɓe ne fulanun kasir ai wani gajere ne falashai fa'nam fulanun sayi ulkulu ko kuma wani mummuna hali gare shi fulanun fihi kaza wa kaza wani ai iya da kaza da kaza fa hadhihi ghibatun wa zulmun yuhasabu alaiha yawmal qiyamah wannan ma yi da mutum ne wanda zalunci ne wanda za a wa mutum akan hisabi akan shi ranar kiyama wa kazalika aidan idan ku duba ku ga wayan da musulunci ke kare yancin mutum ta kowane bangare ba irin kare yancin turawa ba wanda kai wani lokaci idan an zalunce ka shikenan in kashe ka aka yi shikenan wancan za a ce a ka a kashe shi saboda a kawo mai mahuta da abin da ya kama da a musulunci mutuncin mutum ma ‘yancin shi ne, idan kai da shi gobe kiyama Allah zai sakauta mashi. Wa kazalika aidan idan jahada ma yajibu alaihi haka nan idan mutum yayi musun abin da yake kan shi yayi musu yace a ya karbi kayan wani yace a bai karba ba bi an kana li fulanin alaihi haq ya kasance a wajen iya da wani iya da haƙƙi akan shi faikulu laisa lahu alayya haqqun wa yaktum ya boye yace ai wani baya da wani haƙƙi a kaina fa inna hadha zulm wannan ma zalunci ne yana wa idza kana kanat al mumatalatu zulman fa hadha azlam domin idan jarran mawadaci ya zamanto zalunci ne to wannan shi kasancewa zalunci kaman jahada shay'an wajiban alaihi kama wanda yayi musun abin da yake wajibi a kansa fa innahu zalimun wannan ya kasance zalimi wa ala kulli halin al'allama muhammad bin salil wa emin rahimahullah ya ce a bisa kowane hali dai ittaku zulma bi jami'a anwa'i ku ji tsoron zalunci da dukkan dangogin shi fa inna zulma zulmatun yawmal qiyama domin zalunci duhwai ne duhu ne da duhu ranar kiyama ya kunu ala sahibihi wanda zai kasance abu samu abocin shi wa iyazu billah Allah ka tsare mu zulmatun bi hasbi zulm zalunci ne bisa zalunci duhu ne bisa cikin duhu daidai gwargwadon yadda mutum ya yi zalunci alladhi waqa minhu al-kabir zulmatuhu kabira wanda ya zalunci mai yawa to duhun shi na da yawa na da girma wal kathir zulmatuhu kathira wanda ya zalunci mai yawa shi ma duhun shi na da yawa kullu shay'in bi hasbihi kowane abu daidai gwargwadon shi qala ta'ala Allah madaukaki na cewa ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا ظلم فلا نظلم فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين رانا قيامة زام أجي سكيلي نا آدلتي وما أونا أيكم باي فلا تظلم نفس شيئا وتري بقى ظلمتك دكوة أبو كومن كان كنش وإن كان مثقال habbatin a ya kasance daidai da kwaya habba ne min khardalin na da gadagi a ce daidai da kwayar gadagi abin da ya aikata to zai gani Allah madaukake ce a taina biha za mu zo da ita gobe kiyama wa kafa bina hasibin kuma tabbat min isa masu kididdiga masu lissahi da hisabi wa fi hada dalilun ala anna zulma min kaba'ir adh-dhunub mala yace wannan dalili ne akan cewa zalunci na daga cikin manyan-manyan zunubai li'annahu la wa'ida illa ala kabiratin min kaba'irar zunub domin babu narkon azaba sai akan abin da ya zamanto zunubi ne wanda ya zamanto na daga cikin manyan-manyan zunubai fa zulmul ibadi wa zulmul khaliqi azza wa jalla rabbul ibad kulluhum min kaba'irar zunub mutum zalimcin bayan Allah da zalimcin mahalicci wanda ya zamanto ubangijin bayi dukkan wannan na daga cikin manya-manyan kabirai ko kuma manya-manyan zunubai sun makala sallallahu alaihi sallama sannan mazala sallallahu alaihi sallama da ƙarshen wannan hadisi ce wata shuha ku ji tsoron rowa ya'ani at-tam'u fi huquqil ghayr shine kwadayi a cikin haƙƙin wani ba naka ba ka sa ido kai ta kwadayi ittaquhu ku ji tsoron shi ai ihzaru minhu kai taka tsantsan da shi wajtanibuhu ku yi nisa da shi fa innahu ahlaka man kana qablakum domin irin wannan rowa ita ta halakar da mutanen da suke gabanin ku ya'ni min al-umam na al'ummomin da suka shude amalahum ala an safaku dima'ahum wannan tsananin rowa da kwadai ya sanya su suka suka zubda jinanin su wastahallu maharimahum kuma suka halattar da abin da ya zamanto haramu ne akan su fakana halakuhum bidhalika wa'iyaz billah dalilin haka sai Allah madaukaki ya halakar da su kuma Allah madaukaki ya tsare sannan qala al muallif rahimahullah babul ithari wal muwasat mala yace babi wanda yake bayanin al ithar al ithar shine fifitar da wani akan fifitar da wani akan mutum misali akwai wani abu da mutum kuka yi tarayya ko kuma naka ne ka fifitar da shi a kanka ka yi haƙuri da haƙƙinka ka ba wancan wannan shi na ke cewa al'isa almuwasatu kuma shi ne kuma mutum ya shiga cikin damuwa ka kwaranye musu wannan damuwa ya zamanto iya da ka ɗebe mishi kewa wani abu ƙala Allah ta'ala Allah maɗaukaki na cewa wai uthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa Allah maɗaukaki na bayanin falala ta mutanen Madina mutane ne wanda suke fifitar da wasu a bisa kawunansu ko da dai suna cikin tsananin bukata abinda suke fifitar da su in yunwa ce suna tsananin yunwa za su ba waninsu abinci in kuma wani abu ne wanda suke bukata za su fifitar da wasu a kawunansu wakala ta'ala allah madaukaki ya ce wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira haka allah madaukaki yake bayanin yake yabawa irin wannan suke da halin wannan shine suna ciyar da abincinsu a bisa suna san shi ba wai sai ya fara wari ba ko sai sun ci sun koshi sun rasa yadda za su yi da shi su bada shi a'a suna cikin tsananin san shi za su ba miskini wanda ya zama to mabukaci ne wai timan za su ba maraye wa asirin kuma za su ba dan fursunan yaƙi wanda aka kama shi a cikin yaƙi ila akhirin ayati zuwa ƙarshen ayoyi mana yace babu al-ithari wal muwasat ذكر المؤلف هذا الباب عقب باب عقب باب النهي من البخل والشح mala yace malam wanda ya wallaha wannan littafi ya ambaci wannan babi bayan ya kawo babi na hani game da ruwa da tsananin ruwa li'annahuma mutadadani domin wa'annan abubuwa kishiyoyi ne guda biyu falintaru an yi ƙaddimar insanu ghairahu ala nafsi wannan itarikin nan shine mutum ya fifitar da wani abu sakaran kanshi wal muwasatu an yi wasi ghairahu bi nafsi shi kuma muwasatkin nan shine ɗebe kewa da kan wani wal itharu afdal fifitar da wannan wani abu sakanka shi yayi ولكن ليعلم ليعلم أن الإيثار ينقسم إلى ثلاثة أقسام sai na da kyau mu san cewa fifitar da wani abu sakaran kanka ya kasu kashi guda uku al'awwalu mamnu akwai fifitar da kai wanda ya zamanto haramun ne shari'a ta haramta shi ka fifitar da wani abu sakaran kanka wasani makruhun aw mubah na biyu an ƙi wannan ko kuma ya halitta والثالث مباح kaso na uku shine kuma ya halitta al-qism al-awwal kaso na farko wa huwa al-mamnu wanda ya zamanto an yi hani game da shi wa huwa an tu'athira ghayraka bima yajibu alayka shar'an shine ka fifitar da wani abu sakaran kanka abu sa abin da ya zamanto wajibi ne akan ka a shar'anci in gane ko abin da ya zamanto wajibi ne abu sakaran kanka a shar'anci to an hana ka ka fifitar da wani abu sakaran kanka wa hunaka sahibul laka mithalu shine mana yace la fa innahu la yajuzu an tuqaddima ghayraka fima yajibu alayka shar'an bai halitta ba ka gabatar da wani ka fifitar da wani akanka a cikin abin da ya zama to wajibi ne akanka a shar'anci wa mithaluhu mithalin shi idza kana ma'aka ma'un yakfi li wudu'i rajulin wahid misali idan kuna tahiya da mutum kana da ruwa wanda ya ishi mutum ɗaya yayi arwalla wa anta lasta ala wudu'in kai kuma baka da arwalla wa hunaka sahibun laka laysa ala wudu' wal ma'u lak hal law kana da aboki shi ma baya da arwalla kuma ruwa naka ne lakin imma an yatawadda an yatawadda bihi sahibuka wa tatayammam ant ko dai shi yayi arwalla da wannan ruwa kai kai taimama aw tatawadda anta wa yatayammamu sahibuka ko kuma kai arwalla abokinka yayi taimama fa fi hadha fa fi hadhihi al hal a wannan hali la yajuzu an tu'tiyahu al ma' a wannan hali bai halitta ba ka bashi wannan ruwa wata tayammama an kai kuma kai taimama li'annaka wajidun lil ma domin kai kake da ruwan wannan wal ma'u fi mulkika kuma ruwan wannan a cikin mulkin kai wala yajuzu al udul an al ma ila tayammum illa li adim kuma bai halitta ba mutun ya karkata ya bar ruwa ya taimama sai in an rasa shi anan kenan babu zancen wani a fifitar da wani domin a taimama matsayin arwalla ce idan babu ruwa wani isaru fil wajibati a shari'a haram fifitar da wani a karan kanka a cikin abin da ya zamanto wajibi ne na shari'a wajibobi ne na shari'a wannan haramun ne wala ya hillu bai halitta ba li annahu yastalzim isqata alwajib alai domin in kai haka nan ya tilastar da sarayantar da wani abin da yake wajibi a kanka alqismu thani misali na biyu ko kaso na biyu wa huwa makruh aw al mubah shine wanda aka ki ko kuma aka ce halak ne fa huwa al itharu fil umur al mustahabba shine fifitar da mutum a karan kai a cikin al'amuran da suka zamanto mustahabbi ne wa kad karihahu ba'd ahli al ilm wasu mabuta ilimi sun ki irin wannan fifitar da kaiwa a bahahu ba domin wasu kuma sun halattar da wannan lakin tarkuhu aula sai dai barin irin wannan fifitar da kai a bisa wani shi yahi la shakka illa li maslaha sai dai in akwai wata maslaha bayan wannan wa mithaluhu kwatamce shi an tu'athira ghayraka fi safi al-awwal alladhi anta fi misalin shi ka fifitar da wani a sahun gaba wanda kana cikin sahun gaba ka ga wani ka ja baya shi ya shiga ka fifitar da shi a sakaran kan mithlu an takuna anta fi safil awwal kwatamcin kai kana safu na gaba fi sala a cikin sallah fa yadkhulu insanu wani sai ya shigo fa taqumu an makanika ka tashi ka bar wannan wuri wa tu'athiruhu bihi ka fifitar da shi a wannan wuri faqad karihahu ahlul ilm hada wasu ma abuta ilimi malamai sun ki wannan وقالوا inna hada dalilun ala anna al-insana yarghabu an al-khair suka ce idan mutum ya haka nan wannan dalili ne akan cewa wannan mutum baya sa alkhair kamar yayi watsi da abin da yake alkhairi war raghbatu an alkhair makruha shi kuma rishin kwadayi a cikin abin da ya zama to alkhairi ne abin ki ne iz kaifa tuqaddimu ghayraka ila makanin fadil anta ahaqqu bihi min in ba haka ba yaya zaka fifitar da waninka a wuri wanda ya zama to mai falala alhali kai kai cancanta da shi tunda ka riga ka yi ka riga shi zuwa wa alaikum salam ya danganci da matsayin wannan misali in safu ne na gaba gab da liman misali matsayin wannan ba naka bane ba domin misali inda sallah za ta bace liman na kusa zai jayo in an jayo ka banna ne kenan wannan sai ka fifitar da shi tun da wannan wuri ne amma wurin da yake nesa da nesa to a wata faɗa ta malamai baka da wannan haƙƙin da zaka bar to amma mun gani sabani ne na malamai wasu sun ce ya halatta ka bashi wannan wuri inda wata maslaha kuma ga yanan misali malam zai kawo shi qala wa misalu qala ba'du ahli al-ilm wasu ma abu talib suka ce tarkuhu aula barin wannan shi yahi illa idza kanat fihi maslaha sai akwai wani wata maslaha wani amfani a kai kama law an kama law kana abuka wa taksha an yaqa'a fi qalbihi shay'un alayka wa tu'thiru misali a ce mahaifinka ne kuma kana jin tsoron in baka bashi wanda wuri zai samu damuwa a cikin zuciyarsa ya ga kamar ka rena shi ko baka bashi daraja ba da wannan kana iya ja baya ka bashi wannan wuri saboda wannan maslaha والرغبة عن الخير كما أن مكفري مكروها نعم قال يمكنك الفا يمكن بمكانك الفاضل فهو لا بأس به in irin wannan ne ko wani malami ko wani mai matsayi in kai haka nan saboda maslaha babu laihi kamar yadda muka gani a fadar wasu malamai lokaci ya kurace kuma alhali ga mu muna da gaba ta uku muna iya tsayawa nan insha Allah sati mai zuwa za mu ci gaba abinda muka wani daidai Allah madaukake ba mu lada abinda muke kuskure a kan shi Allah madaukake ya gafarta mana subhanakallahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa alaikum assalam wa rahmatullah mene ashuf ba to ba kashi bane shi ya kumshi abu biyu kwadayi hana abin da yake wajibi akan mutum sannan kuma kwaɗayin kayan wasu. Gari